والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkan mu da sake kasancewa a wannan majalisi mai albarka na riyadu salihin a wannan babban masallaci na sabuwar jami'ar bayero da ke kano nigeria wanda yau a Allah ta'ala za mu dora kan inda muka tsaya a karatunmu na wannan littafi na riyadu salihin yau sha biyar ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijiriya wanda ya dace da talatin da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya za mu tashi hadisi na hudu a cikin kitabu riyadu salihin babin da ke magana akan ikhlasi da yin abu don Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa an abi abdullahi jabir bin abdullahi al'ansari radiyallahu anhu qala kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شريكوكم في الأجر رواه مسلم ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم الأذر wannan hadisin hadisin imam muslim ne hadisi na 1911 riwayar anas dan malik kamar yadda imam bukhari ya kawo wal hadisu muttafaqun alayh bukhari da muslim sun rawaito shi sai dai akwai dan sabani tsakanin lafazin bukhari da muslim din shi yasa ya bambanta mana a cikin riwayar idan kullu amma saɓanin riwayar Bukhari, lafazin Bukhari da saɓanin lafazin Muslim baya hana a cewa hadisin muttafaqun alayhi saboda ma'anar iri ɗaya ne babu wani bambanci kamar yadda Imam al-Hafiz ya faɗa a cikin annukat ala muqaddimati ibn Salam abinda hadisin yake nufi Jabir dan Abdullah abi abdullahi jabir bin abdullah abi abdullahi alkunya ce ta jabir dan abdullah mun yi bayani a baya cewa su salaf magabata na kwarai galiban ana kiransu ne da alkunyarsu babu ɗaya daga cikin su face za ka gaina da alkunya da haka jabir dan abdullahi alkunyarsa abu abdullahi ya yi wa babansa ne takwara kamar mutum yana da uba wane sunan shi to zai iya sa wa ɗansa na farko ko na biyu ko na uku sunan baban shi abu abdullah jabir ibn abdullah al-ansari mutumin madina ne babansa shine abdullahi bin haram baban jabir ibn abdullah shine dattijo cikin dattawan sahaban nan da wata rana za a tafi yakin uhud ya kira shi ya ce da shi ya kai ɗana za mu tafi yaƙi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ina jin a jikina ina cikin waɗanda za a kashe su ba za su dawo gida ba haka dai nake ji alamar kamar dai zan yi shahada ba zan dawo gida ba don haka idan na mutu ka yi kaza ka yi kaza wa 'ya'yana wa ƙannanka da kaza da kaza da kaza da kaza abun mamaki ana tafiya yakin nan insha Allah wato kafin a je ko ina yana cikin sabon farko da aka fara kashewa kaga wannan yana nuna mana wato walittakan wasu daga cikin sahabbai walittakan ta bayyana karara tun kafin su bar duniya ma Allah ya sanar da su cewa wala Allah Allah zai iya ɗaukar ransu kuma wannan yana nuna mana imani irin na sahabbai a ce mutum ya ji a ransa cewa in ya je wannan wuri zai mutu za a kashe shi amma ya ci gaba da tafiya saboda neman yardar Allah Allah ba mu irin wannan imani mu ko mutum tsorata zai yi ko wata 'yar matsala zai samu koya ba sai ce ya fasa zuwa amma shi wannan kaga da yake shahadar yake nema aljanna yake nema ita ce gaba da komai a wajensa ya tafi kuma an kashe shi din a riwaya ake cewa an yi shekaru da dama wata rana a madina a uhud kenan aka yi wani ruwa ya zo ya bi ta kabarin makabartar uhud din nan duk ya kwashe ya tone kabarurrukan nan gawawakin mutane wasu ma ruwa ya tattafi da su abun mamaki da aka zo sai aka tarar da kabarin baban shi Jabir ibn Abdullah shi wani Abdullah ibn Haram aka tarar da kabarinsa ga likafaninsa gashi a cikin kabarinsa gashi ruwa ya bude amma yanda ka san yau aka binne shi komai a jikinsa ba abin da ya canja likafanin sabo kal kasa ba ta lalata shi ba bai riɓe ba jikinsa ko ƙwarzani ba abin da ya a jikin shi ga alamar murmushi a tattare da shi ga alamar jini da aka sare shi aka kashe shi duk gashi a jikinsa to yan uwana waɗannan su ne waliyai na haƙiƙa wannan ita ce walitaka ta tabbas mai garanti haka aka ɗebi ƙasa aka lullube shi aka mai da shi daga nan malamai suke cewa akwai bayan allah da Allah yana tsare musu jikinsu kamar yadda yake tsare jikin annabawa. Asali annabawan Allah su ne waɗanda in sun mutu ƙasa ba ta cin naman jikinsu. Annabi duk shekaru duk daɗe wanda zai yana nan. Yanzu da za a buɗe kabarin wani annabi cikin annabawa za a tarar da shi yadda yake. Amma ni da kai babu garanci. To amma wasu daga cikin bayan Allah Allah yana zaɓan su sai ya ba su wannan falala ya ba su wannan matsayi yace muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi gaza a cikin wani yaki wannan yakin shine yakin Tabuk ne fi gazatin ai fi ghazwati Tabuk kamar yadda ya zo a wata riwaya ta Anas dan Malik an je yakin Tabuk jama'a yakin Tabuk an je amma ba a yi shi ba da aka je kafiran tsorata suka yi suka gudu amma duk wani kimtsi da shiri da annabi zai an tafi har ma aka zargi waɗanda ba su je yakin ba amma da aka je haka aka dawo ba a kashe kowa ba ba a yi magugurzu ba to shi yakin tabuka yaki ne wanda yake yana da tarihi kwarai da gaske tabuk din nan gari ne har yanzu yana nan daga madina a mota za ka hau ka je za ka ji ana tabuk tabuk tabuk nan annabi ya tafi aje a fafata amma ba a yi ba abin da yasa ne wannan bayani shine akwai tarihi da kisoshi da ake faɗa ai a yakin tabuka sayyidina aliyu ya nuna jarumta an zo ana ɗaura masa kayan sama na yaƙi ma yana yayyanke mutane gashin jikinsa yana yankan mutane ya yi kaza in yi haka sai zubar da kafurai dubu kaza in yi wani makaho da ya zo ya ta bayani yakin tabuka nan ya sa mutane kuka ai an tuno shi ko wani makaho mai iya ba da labari Allah ya masa albarka to duk labarin nan da ya bayar duk ba haka bane eh amma dai ya sa mutane kuka ko ni wallahi zan iya tunawa ba zan boye muku ba da ina kunnawa muna yara wallahi mai tajima mai Allahu akbar har kuka ake yi ni dai ban taba jin wani makaho mai iya ba da labari a yaƙi dai irin makaho da ya ba da yaƙin tabuka nan ba ba za ka taba cewa ba yi ba amma bincike na ilimi sai tabbatar daga abin da ya faru Allah ya saka masa alkhairi shi ma abin da ya sani ne ya faɗa ko eh Allah ya bashi lada to lokacin da aka ji yaƙi sai annabi yake cewa na sani inna bil madinati la rijalan a madina a yanzu haka mu muna tabuka amma a yanzu haka a madina akwai mazajen da masirtum siran babu wani tafiya da za ku yi abinda ake nufi wato ba inda za ku taka ku yi tafiya ku je wala qata'tum wadiyan ba wani kwari da za ku tsallaka illa kanu ma'akum face suna fa tare da ku fa gangan jikinsu baya tare da ku amma niyoyinsu suna tare da ku daman hadisin ko babu yana magana ne akan kyautata niyya a cikin aiki illa kanu ma'akum face suna tare da ku me yasa ba su zo kuka gansu da gangan jikinsu ba habasahumul marad rashin lafiya ne ya rike su da da lafiyarsu da da su za a je a fafata a nan abin da ake nufi sun so a je yakin tabukan nan da su amma ciwo ya hana su je kenan wannan yana nuna rashin lafiya uzuri ne babba dalili ne mai girman da yake hana mutum ya yi wata ibada mai girma irin jihadi ko me ma da ka sani in dai mutum ya ce bai da lafiya yana da uzurin da a daga mai kaba ko a ma'aikata ko a wuraren kasuwanci ko a wuraren mu'amaloli inda aka ce ai wani bai da lafiya bai fito ba to sai ai mai uzuri amma annabi yayi acknowledging niyyar ya yadda da niyyar su fa yace duk inda za ku shiga duk kwarin da za ku tsallaka duk inda za ku haura illa kanu ma'akum habasahumul marad suna fa tare da ku kawai rashin lafiya ne ya tsare su a wata riwayar illa sharikukum fil ajri sai face sai sun yi tarayya da ku wato a cikin lada a wata riwaya share kukum fi sawabi abinda ake nufi da share kukum ai share kukum fi sawab duk ladan da kuka samu sai sun samu wannan yana nuna cewa a ashe akwai wata ibadar da za ka yi wani bai yi ta ba in dai yana da niyya mai kyau sai Allah ya bashi lada irin ladan da kai yanzu misali wani ya zo ya raba muku miliyan ɗari duk ya ba kuɗi kuna ta murna ni ma na yi niyya da ina da kuɗin nan da na raba muku ɗarin nan ya ka gani sai mu yi tarayya da shi ya samu ni ma na samu ko bai zai yi bane duk abin da mutum ya niyyata yana so zai yi wani uzuri ya hana shi ya yi to Allah sai ya ba shi lada ka shirya za ka je aikin hajji ka biya kujera ko ka haɗa kuɗinka za ka biya kurin sai jami'a ta sa maka jarrabawa ta ƙarshe a lokacin kuma za ka tafi aikin hajji shikenan ka yi haƙuri ka ajiye zuwa aikin hajjin ka yi jarrabawa nan don ka kammala lafiya amma fa ka sani duk wanda ya hau arfa a wannan shekarar uwa ɗaya uba ɗaya kuke kana da lada kuma ga kuɗinka aljihu habasahu menene al-imtihanu me ya hana shi yaje yaje aikin hajjin nan jarrabawa ita ta hana shi yaje duk wani aikin alheri da ka sani kayi niyya za ka yi baka yi ba wani uzuri ya hana ka kai to kana da lada kayi niyyar ka dafa mutane abinci ka kai musu ka taimaka musu yaya aka yi sai aka aiko maka mahaifiyar ka bata da lafiya an kai ta asibiti dan haka wannan shagalin ya dauki hankalinka wuf ka tafi kama manta mutane suna can suna jiran za ka ba su abinci kana da wannan ladan me yasa baka je ka yi ba wannan kulawa da mahaifiyarka shi ya rike ka wa is ala zalika kai ta kiyasi akan haka duk wani abu da ka sani in dai ka yi niyya mai kyau kar ku manta muna magana ne akan husnul niyya al ikhlasu fi niyya yin aiki dan Allah in dai dan Allah kai niyya to Allah tabaraka ta'ala sai ya baka lada ka tara kuɗi kana ta buri zaka gina wani zabgegen masallacin juma'a a garinku ka gama shiryawa kana so za ka yi wannan kwatsam sai wani ciwo ya kama ka ana kai ka asibiti aka ce alaji ba sai dai haƙuri alaji yau ya cika amma alaji ya yi niyya zai yi aikin alheri duk wanda ya zo ya gina wannan masallaci to kai ma sai Allah ya baka lada na gina wannan masallacin ko da baka gina shi ba wannan misalai ne nake ta buga muku da yadda za ku iya ganewa wannan hadisin abin da yake so ya nuna mana ina fata ana fahimta malam ya ce Allah ya manzo Allah ce rijalan rijalan din ana ana nufin wato wasu mazaje cikin sahabbai ya ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in ala asa yakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab wani lokacin shari'a akan ce rijal kuma a ce nisa to anan hatta mace ma da take da kyakkyawan niyyar ta je wannan jihadi ba ta samu zuwa ba ita ma tana da irin ladan da namiji yake da shi saboda ta yi niyya za ta yi abin da ake ba wa mata insha Allah za ta samu warwahu al-bukhari an anas a riwayar bukhari daga anas ne yace raja'na min ghazwati tabuka mun dawo daga yakin tabuka tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun dawo daga yaki tabbas wanda bai yi bincike sosai ba zai dauka a to ai an je an yi yakin an dawo tare da annabi sai yace inna aqwaman khalfana bil madinati ai akwai wasu mutane a bayan mu a Madina ma salakna shi'ban babu wani wato sako shine shi'b abinda ake nufi babu wata hanya tsakanin duwatsu in an ce shi'ib ana nufin hanya da take tsakanin wato duwatsu guda biyu lungu na hanyoyi da ake samu a daji ko wani kwari da za mu bi wala wadiyan illa wa hum ma'ana face waɗannan mutane suna tare da mu habasahumul uzru uzuri ne ya rike su ya hana su zuwa ashe wannan yana nuna shari'a tana iya karɓan uzuri ko Allah yana karɓan uzuri wani me yasa baka yi kaza ba wallahi jama'a ina da uzuri mutane ku yi mun uzuri me ya faru wallahi iyali na aka kai asibiti aka kwantar da ita to ya mun yi alƙawarin za a zo mitin karfe kaza baka zo ba ina da uzuri jama'a ku rinka karɓan uzuri malamai suka ce duk mumini na kwarai kamar yadda ya zo a riwaya yana ba wa ɗan uwansa uzuri irin uzurin da yake ba wa kanshi idan wani abu ya faru abu na farko da kake ake so kai saboda yan uwantaka ta musulunci in wani abu na rashin kyauta ya faru wani aka ce wani yayi abu na farko da ake fara mai uzuri ka wani ya je ya zazzagi wani ya ci mutuncin wani kada wani ya ce a ai dan iska ne dama mara mutunci ne ku ne kuke ganin sa dama mutumin kirki ni na riga na san shi to sai a bashi uzuri a ce a a ko dai zuga shi aka yi ko dai wani ne je bashi labari na ƙarya akan wani ko kuma dai an samu dai wata matsala amma wane to alal aƙalli kaga kayi mai hanzari wataƙila ɗaya daga cikin hanzarin da ka faɗa ya hau wataƙila kuma bai hau ba wane ya je ya buge 'yar mutane a hanya ai ɗan iska ne damun gudu yake da mota bai da mutunci a'a to ko dai bai ganta bane uzuri ko dai birki ne shanye masa uzuri ko dai wani ne yadda ke motarsa shi ma bige ta uzuri shi mumini yan uwana muna karatu ne don mu yi aiki mu gyara mu'amalolin da ke tsakanin mu shi mumini kullum yana kokarin ya ba wa matarsa uzuri ko ya ba abokinsa uzuri ko ya ba mahaifinsa uzuri ko ya ba kaninsa uzuri ko ya ba ɗalibinsa uzuri ko ya ba malaminsa uzuri ko ya ba abokinsa uzuri mumini duk inda yake yana ba da uzuri kuma idan an yi mai uzuri yana karba yanzu wannan ai annabi ya san akwai munafukan da su ba sa zuwa yaƙi kwata-kwata amma ka duba ana ambatan su yace habasahumul uzru amma kaga bai faɗi uzurin ba da za mu yi wannan da mun zauna lafiya da junanmu da mutum zai rinka ba wa matarsa uzuri da ya daɗe da zaman lafiya da matarsa zai iya yi wa mace ta yanka maka rashin kirki ka ce ai kayi waya kayi magana kar faɗin dawo ba ke bajiya wallahi malam sai ka dawo sai ka tarar ce oh wallahi na mantawa ni oh ya hakuri sai ka tafi in wani ne sai zagi sai ashar ko ya zuciya ce baranci ba amma wani zai ce baƙi ta yi na mata uzuri baƙin ne suka ɗauke mata hankali amma wannan ba kowa ke iya yi ba daman shi ba da uzuri kurama'u masu karamci manya a cikin mutane su ne suke iya ba da uzuri ko a cikin abokananka mai dattijantaka mai mutunci mai son zaman lafiya shine yake baka uzuri kuma ku lura da wani abu guda in wani abu ya faru aka je ana zagin ka ana cin mutuncinka a dandali ko cikin abokanai sai aka zo aka ba da labari aka ce amma kowa ne ya ce shi gaskiya yana maka uzuri kawai ya san dole akwai wata matsala ko da bai san uzurin ba kawai ba ba da ka kai wannan abun ba da ganganci kai wannan abun ba wallahi malam sai ka ji ce ashe wani masoyina ne amma yau malam muna duniya ce ta rashin ba da uzuri kwata-kwata kawai in kai laifi ka yi laifi kawai maganan ma a tono wai a ce a baka uzuri ma bata taso ba in wani ya baka uzuri kuwa zai iya yiwa a yi masa wata mummunan fassara ko dai kaza ko dai kaza ko dai kaza ya kamata mu bawa kawo kan mu uzuri mu bawa shugabannin mu ma uzuri mu bawa kaza yanzu misali malam mun jarraba mun gani a ƙasar nan babu wani shugaba da ya zo yana kamfen kafin ya yi hau kujerar nan sai ya yi wasu alƙawarura masu nauyi alƙawarin da ko mala'ika ne ya yi ce sai ya shirya kafin ya cika shi wallahi amma abin mamaki malam za su yi ta wannan alƙawarka amma wallahi suna shigowa ofis ɗin wani abu ne yake zuwa ya rufe ƙwaƙwalwar da tunanin gaba ɗaya malam kaga kujerar mulki kaga kujerar nan kaganka ta mulki wallahi malam kawai kada Allah ya kai ka ita idan Allah ya kai ka ita za ka yi mamaki da yawa wani abin da yake faruwa ma a ƙasar ba za ka sani ba kai a gidanka wallahi idan shagulgula suka yi maka yawa za a yi ta aikata wasu abubuwa a gidanka wallahi baka da labari a gidanka za a iya ɓoye maka wani abu a ƙi a gaya maka shi a masallaci kana liman billahi azimu in ba a yi maka uzuri ba sai an zo ana ana zagin ka ana sukan ka ana cewa kaza kuma ba a san nauyin da yake kanka ba a sani ba ba a sani ba ba a sani ba ballantana wanda zai shugabanci ƙasa ko wanda zai shugabanci kaza mutanen da lokacin matansu ba su da shi lokaci fa na matar mutum fa matar mutum matarsa ba wai shugaban ƙasa ko waye ko gwamna ko na koman ɗan kasuwa ma mai zurftu da zirga-zirga akwai waɗanda wallahi malam da ƙyar matansu suke ganin su akwai yaron da yake ɗan wani basarake ne wani babban sarki a ƙasar da yake gaya mun na ce masa kai wai kuna samu ku gana ku da babanku illa kai kuna ya ce wu ya ce ina ya ce ai malam ko mu ƴaƴansa in za mu gan shi sai mun cike fam ya ce ba ma mu ba matansa duk matar da ba ita take da girki ba ba lallai ta iya ganin shi ba yace kuma ko mai girkin sai in ya ba da lokaci da dama ita za ta zo ta same shi yace wallahi malam ubana ne shi ya haife ni amma wallahi kudin makaranta sai dai na je wajen wani in gaya masa wani ne yake zuwa yake sakatarensa ko wani ma'aikacinsa yace in ba da lafiya bai san ba da lafiya ba sai dai a ce ai wani a cikin yaran ka ba to Allah ba shi lafiya kai shi asibiti ya ce wallahi nakan kwashe sai ne wata ba mu haɗu ba sai dai in je fada ni ma in tsuguna ne gaisuwa yana riƙe da amawalinsa ba zai nuna ma shi ɗana ba ne sai ya ɗaga kai kawai wannan fa ubanka ne da ya haife ka yake sarauta ya gagare haɗe da kai me yasa dole ka bashi uzuri saboda nauyi na shugabanci da jagoranci abokinka kuna tare yau da gobe da shi kuna gaisawa kuna hira kuna komai wallahi ana dora shi akan wata kujera zaka neme shi ka rasa kana gani zaka yi ta kiransa a waya da zai dauka ba ba wai baya son ka bane ba ba lokacin ne amma yawanci shi wanda yake kallon kwallo na waje ya fi dan cikin kwallo iya kwallo ku lura da wannan yan kallo ka kaga banza da oya take it oya go take yana waje yana ta tsalle ba amma bai san yadda kugu yake jin zafi da kafa yadda suke daukan zafi ana gudun nan ba in ya ga dan bala yana gudu gani yake wasa ne ka dage ka iso shi ko an ka bashi daga nan zuwa can ba inda zai iya zuwa wannan haka yake to haka tsarin shugabanci yake mu dinnan da muke waje billahi azimu gani muke ba iya ba kuma hatta ma malamai masu wazin mu ma dan muka sha abin da muka sha muka tashi muka yi ta ihu da gobara da bala'i wani lokacin wallahi malam mutum dan toshewa ke dan ya dan ya dan girgije kadan amma wallahi malam masu mulkin nan akwai dole sai ka ba su uzuri akan wani abu na sani akwai shakiyanci na sani akwai shedanu na sani akwai marasa kirki akwai azzalumai duk akwai amma kuma dole ne mu ba da uzuri ga duk wanda yake shugaba ne yake jagoranci ba cewa ne abin da suka yi ba daidai ba daidai ne ba cewa ne kuma duk abin da suke yi a haka a ci gaba da tafiya haka ba a'a amma ka gane duk lokacin da Allah ya ɗora maka nauyin mutum ɗaya mutum biyu mutum uku wallahi sai ka bashi uzuri yanzu manzon Allah ai shine yafi kowa adalci ko wata rana ya zo ya yi rabo da ya raba a wurin da ya raba a masallacin a gefe wani yana zaune sai ya ce wannan hadhihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan rabon da aka yi wallahi zalunci akai a masallacin fa iya fa zaune fa a gefen fa amudi fa sai wani sahabi ya ce wallahi sai na gaya masa wallahi annabin zaka ce bai yi adalci ba kuma aka zo aka gaya annabi ya ce eh ya ce duk abin da Allah ya bani na baku iya abin da zan iya yi kenan ya ce irin wannan mutumin za ku rinka ganinsa ku raina sallar ku idan yana sallah sai ku ɗauka ya fi ku tsoron Allah irin wannan mutumin in yana karanta Qur'ani sai kun raina kanku ya fi ku iya karanta Qur'ani ya ce amma wallahi dan wuta ne kuma za a samu a tsatsansa masu kaza masu kaza masu mummuna addu'a ya yi mishi da haka ya kamata yan uwa mu zamanto masu ɗaukan uzuri wa kawo kanmu da abokananmu in ka ba mutum uzuri idan uzurin ya kau to ɗauki mataki da hukunci a kan shi kuma kuma cewa gabanni jagorori dole ne ku rinka bada uzuri wa talakawa saboda wahalar da suke ciki da matsi da suke ciki an matse su matsin yayi yawa dole in mutum ya sha wahala ya kuka ya za ka matse mutum ka hana shi ya kuka ba zai yi ba dole ne sai ya yi kuka da haka da za mu rinka amfani da bayar da uzuri da hanzari to da za mu rage da yawa daga cikin matsalolin da ke tsakaninmu kuna tare da ni hadisin yana nuna mana cewa waɗanda suka je suka yi jihadi saboda Allah suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fi waɗanda suka zauna ba su je ba amma wanda ya zauna bai je ba in yana da kyakkyawan niyya Allah zai bashi lada irin na wanda ya je ainihin wato a jihadi sannan ulud makafu mara lafiya gurgu kuturu mai larura mai tafiya yana da uzuri a shari'a yanzu sallar juma'a wajibi ce duk mutumin da ya jera sati uku bai je juma'a ba ana sa shi a layin munafukai ko ya yadda ko bai yadda ba ko yana so ko baya so amma yau da zaka jera wata guda kana yin tafiya kana yin tafiya in baka samu sallar juma'a ba ba wanda zai zarge kai cewa ka duba munafiki ya ki yin sallar juma'a sau uku a'a me yasa za a baka uzuri saboda kai musafir ne kai matafiyi ne haka ne ko ba ka bane sallar jam'i dole ne a zo a yi sallar jam'i amma mutumin da yake yana kan hanya yana tafiye tafiye shi kasar zai je ta yi zai rage sallah ne mai da ita raka'a biyu kaga yana da uzuri inda zai wata yana sama ko yana ruwa ko yana yawo ya je can ya je can in ba a gan shi a masallaci ba yana da uzuri saboda me musafir ne matafi ne da haka ku rinka ba da uzuri kuma lalle masu uzuri a shari'a Allah yana karban uzurinsu kuma bayan shi uzurin idan akwai niyya mai kyau to fa abin da ya kubuce maka kana da shi hadisi ya zo ingantacce cewa wanda isa ba yana yin kiyamun laili yana sallar dare sai wani uzuri ko tafiya ko rashin lafiya ko makara ko ya ci abinci ya cika cikinsa ranar bai samu tashi ba sai dai ana salatu khairun minan naumi Allah zai rubuta masa ladan yana sallar darensa saboda me ya saba yana yi Allah ba mu ikon ganewa um, duk wanda niyyarsa ta yi kyau cikin ashabul azar to daidai yake da wanda ya yi ibada mai kyau wannan hadisin yana nuna mana fadin rahamar ubangiji kuma Allah mai tausayi ne kuma Allah mai jin kai ne kuma addinin musulunci addini ne mai sauki babu wani addinin zaka samu wannan bonus in ba addinin musulunci ba kuma dukkan kawai da hukunce hukunce babu ainihin wato hukunce hukunce da kawai da suke daidai da na musulunci wa an abi yazid ma'an ibnu yazid ابن الأخنس رضي الله عنه وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 291 kamar yadda hafiz ibn hajar ya yi sharhin sa a cikin fatul bari abi yazid ma'an ibn yazid kun gani abi yazid ma'an ibn yazid baban sa ne yazidu amma da ya haifa da sai ya sa masa suna yazidu kamar sunan babanka ibrahim sai ka haifa dan fari sai ka ce mai ibrahim sai a rinka ce da kai abu ibrahim ibnu ibrahim abu ibrahim kai dan ibrahim ne kuma baban ibrahim ne duk ka iya ɗauka shi ne yazid ibnu ma'an ibnu yazid ibnu al-akhnas ya ce shi da babansa da kakan dukkansu sahabbai ne ga baki ɗaya da ma'an ɗin da yazidun da akhnas ɗin duk sahabbai ne ka duba wani baiwa ta Allah tabaraka wa ta'ala kai sahabi babanka sahabi kakanka ma sahabi yace kana abi yazidu babana yazidu wannan yana nuna cewa a ba laifi mutum idan ya zo ba da labari ya faɗi sunan mahaifin shi don a gane in ka ce babana in ka ga ba za a gane ba babana usman babana malam ibrahim babana malam musa baya cikin rashin ladabi tunda ababi ne na bayani akhraja dananira yatasaddaqu biha wata rana ya fitar da yan dinaransa yana bayar da sadaka wannan yana nuna ashe hatta sahabbai da Allah ya ce yan aljanna ne to su kansu ba sa wasa suna ba da sadaka kai kuma kana nan kana jira sai dai a ba ka san akwai mutane da shi dai shi a bashi shi dai ya ba da sadaka a yana dai jira a bashi kai za ka tsaya kullum a rayuwarka sai dai a baka kai ma ba za ka kwatanta ba wata rana ka manta annabi yana ce al-yadul ulya hannun sama khairun min yadi sufla ya fi hannun ƙasa kalli zan bayar duba wannan hannun yana ƙasa wannan yana sama dole in dai ka ɗauka ka bayar wallahi wanda zai karba sai dai ya ƙasa da zai taɓa yiwa ka ɗauki kuɗi ka ba mutum saboda girman kai sai ya haka ya sama ba da zai yiwu ba kenan wannan yana nuna wanda ya baka yana sama da kai wannan yana nuna falalar mai bayarwa akan mai karɓa da ka zo kana karɓa kullum kullum kullum kai ma yi ƙoƙari ko a tuwon gidanka ne ɗebi ka ba wani kai ma ko a naira ɗari biyu aljihunka ne ɗauki hamsin ka ba wani kai ma yau a tarihi a rubuta kai ma ka taɓa ba wani amma kana zaune kullum sai dai a baka a'a ya ce to sahabi ne kuma gashi ya zo yana sadaka jama'a wannan faɗan aljanna ne tun kafin ya bar duniya ya san shi ɗan aljanna ne amma duk da haka bai hana shi ya ta aiki tukuru da zai samu gidan aljanna ba shine sadaka daga cikin abubuwan da ake samun shiga aljanna akwai sadaka bayar da taimako tallafawa wanda yake gajiyayye zan yi ƙarin bayani daga baya insha Allah yace babana yana zuwa fa wada'aha inda rajulin fil masjid kawai sai yaje ya mika wannan sadaka ya bayar da ita a wajen wani mutum a cikin masallaci a wani masallacin masallacin annabi ashe ana bada taimako a masallaci ashe ana bada sadaka a masallaci ashe kana iya ganin wani miskini mabukaci kuna sallah da shi ba sai ya roke ka ba ka ga rigarsa ba ta da kyau wanko rigar ka wata ran kun idar da sallah a leda ka ce wani ji mana miƙa masa yana cikin ni'ima a rayuwa ka yi wa mutum sadaka riga ya zo ya sallah da ita ka samu lada ya sallah duk radda ya sa ta sai ya tuna ka ka ga wani yana cikin alamar yunwa a tattare da shi yana ta birgima ɗauki wani abu ka bashi wataƙila gidansa ba abinci taimake shi ka ce je ka sai kwanan shinkafa musamman a irin wannan hali da ake ciki na matsi to sahabbai ma dai wanda yan aljanna ne Allah ce radiyallahu anhu wa radu anhu sun yarda da Allah Allah ya yarda da su amma kaga sadaka suke suna neman lada yace faji'tu fa akhadha yace da naga babana ne ya bada ita kawai sai nazo na dauke sadakar na karbe ta fa akhadtuha fa ataytuhu biha sai ya dauke sadakar sai ya koma gida ya kai wa mahaifinsa yace sadakar da ka bayar ni ne na karbe ta ma'ana ina son nuna ma ya baba ni ma ina bukata to fa faqala sai baban yace wallahi ma iyyaka aradtu yace wa dan wallahi kaji ka karbi sadakar da ni niyya ta ba kai ne niyya ba ni ba kai nace zan bawa ba ba dana nace zan ba da sadaka ha yaro ya shiga damuwa ya shiga bacin rai amma fa kar ka manta bai mai da sadakar nan ba saboda lamari na kuɗi mallan in sun shiga hannu sai abin da Allah ya tun a wancan lokacin da haka kuɗi kar ka kuskura ka bari su fita shi yasa lissafi mai kyau yana da kyau to haka din ne dai a dai duba a gani to bari mu gani to bari mu gani zuwa gobe zan tura ma kafin goben ka ƙara tunani ba mamaki akwai wani abu da zai iya faruwa in ka kuskura ka sake suka fita to ba lalle su dawo ba wannan ka'ida ce sunnar kuɗi ne a duk duniya kuwa in dai kuɗi sun fita dawowarsu ba ƙaramin wahala ba kamar yadda ka san in dai ka yadda ka tatsi nono in dai nono ya rigo ya fita daga hantsar dabba to me da wannan nonon ba ƙaramin tashi hankali ba ne sai dai a saka allura a zura a bakin nonon a daɗa fetsa shi shi ma ba lalle ya iya wucewa ba to duk wanda zai sake kuɗi ko a kasuwanci ko a mu'amala ba rowa nake koya maka ko mun muko da wayo ba ka bi a hankali ka tsaya ka lissafa sosai wani mutum an je banki irin zai ba da kuɗi canji haka gala ne haka aka canja ya sa inji ya irga ya irga ya tsaya ya kalli mutum ya ga yawan kuɗin nan ya rubda kowa dai ya sa hannu da yawa haka ah, far far far far far ya irga mutumi da yana tsaye ya rada dauka ya rada sawa injin nan sai da ya danna shi sau uku yana irgawa a hannunsa ma sau uku dan me in ya kuskura dala ɗari ɗaya ta subuce a kuskuren irge su su wannan kamfanin ba su da asara su ba san asara ba kamar wasu gidajen mai ne duk mai danna man da ya kuskura aka ba shi dubu goma ya tura man dubu sha ɗaya da ɗari biyu to ba ruwan manajan banki da wai an yi kuskuren danna abin a'a kawai lissafi za a yi kai za ka biya da yawa akwai wanda masu ɗura man nan wallahi in wani ya zo albashin su sai ga bifi ya tashi daga dubu ɗaya da ɗari uku ba saboda wawa ne bai iya danna man ba in ya zo wucewa yake yi ina fata to akwai wanda ba su yarda da asara ba ina fata na fahimta to don haka shi baban ya rantse ya ce ni wallahi ba kai na niyya ba dan sai ya ɗauke shi ya kai shi ƙara wurin annabi ya ce ya rasu kaga kaga abin da ya faru babana ya je ya ba da sadaka ni kuma na je na ɗauke ta kuma na zo ya ce wai shi ba ni yayi niyya ba kawai sai manzon Allah ya kashe wannan hukunci ya ce laka ma nawaita ya yazidu ya yazidu baban ma'anu kenan ai niyyar da kai na ba da sadaka ga wani so kake Allah ya karba ko to niyyar ka Allah ya karba niyyar Allah ya damu ba wai waye ya karba sadakar ba walaka ma akhasta ya ma'anu kai kuma ma'anu abinda ka je tun da ne sadaka ta fada hannunka wancan ya je yayi abinda ya ka karba to shikenan sadaka ta zama taka rawahu bukhari a nan gurin me me yasa imamu nawawi ya kawo na hadisin dan ya nuna mana innamal a'malu binniyati zai iya yiwa da a ce ina da kuɗi na baku miliyan ɗari na ce ga ta nan aje a raba wa ɗaliban jami'a mai raban sai ya kuskure sai ya tafi can ya je tara marayu a can kofar sarki ya tara su ya ba su in zo in ta faɗa ni ga wanda na ce a bawa ya za a je a'a ni niyyata da na bayar na ce a raba ɗin nan Allah ya karɓa lada na zai bani ba ruwan Allah da waye aka bawa wanda aka bawa ba zai tauye maka ha wato ainihin ladanka ba yanzu kun ga wannan shi a sansa ba ɗansa ya yi niyya ya bada sadakar ba kuma gaskiya galiban ma ba a fiye bawa ya sadaka ba yawanci sai ga mutum ya fi hidima a waje amma na gida baya ya musu to shi wannan yaron ina ga shi wannan bawan Allah shi ma'anu yana ga cewa shi ma fa yana da bukata dan haka baban dole ya haƙura to a nan wani ya mun fatawa ya ce a kar makallan na ce na babana ne ya bani zakkan jiya raba dubu ɗari kaza kuma magana ta Allah malam ni fa zakkan nan ban ban fa kai ta ba gaskiya ni saboda wallahi malam ni ma mabukaci ne to kar wani fa ya je ɗauki wannan hadisin ya kama ya je ta makale kuɗi idan an ɗauka an bashi ba sata ake koya mutane ba yanzu ana magana ne da shiwa shi wanda ibayar ladansa yana nan ba abin da ya taɓa ladan shi ina fatan kana fahimta to yanzu wancan yaron da ya je ci zakkan nan ya za to sai ka duba ka ga shin ya halatta uba ya ba wa ɗansa zakka a'a bai halatta uba ya ba wa ɗansa zakka ba tunda ɗansa shi yake ɗaukar nauyinsa yake kula da shi to a nan sai ka ce wa yaron ai wannan zakar da ka ci baka cancanta ka ci ta ba saboda me ai kai a ƙarƙashin sa kake kuma shi yake kulawa da kai da cinka da shanka da makarantarka da motar hawanka da komai shi yake maka da ka kamar wa mai kuɗi kuɗin shi ina fatan ana fahimta to amma magana ta Allah ya kamata a yi wani abu wanda yake mai kyau ne da yawa daga cikin mutane akwai mutane kurama'u mutane masu karamci masu mutunci masu kima suna taimakon mutane amma a waje kuma ita ka'idar sadaka jama'a manzo Allah ce khairu sadaka an zahri ghinan mafi alherin sadakar da Allah yake so ita ce wanda aka wadatar da iyali sannan aka fitar da ita yanzu misali ba wai imani ne kai tsaye ba mutum iyalin suna cikin yunwa ba su ci ba ba su sha ba ya hana su wanda ciyar da su ya zama masa dole sai don neman wani abu ko na duniya ko na Allah ya je dauka ya ba wani alhali wanda Allah ya wadabta maka ciyar ƴaƴanka da matanka baka ciyar da su ba wannan ta sa zaka ga wasu ƴaƴan masu kuɗin suna satar kuɗin iyayensu ko suna ɗiban kuɗin shago dan karamin abu da ya kamata yaro yana mu'amala da kuɗi ya zaka sa yaro yana harkar yana maka mu'amalar miliyan 100 200 300 miliyan dubu dan ka je ya kai kasuwa yayi kaza ya kaza amma babur din da zai hau ya je kasuwa ba za ka iya saya mai ba riga da zai saya ta mutunci yana ko da kuɗin ba nasa bane amma yana ganin gittawan wannan kuɗi kuma yana juya maka manya manyan kuɗi amma ka kasa taimakon shi ka dan daga mai daraja wannan ba daidai bane kuskure ne wallahi ke za ga ko a gwamnati wanda yake aiki a wurin kuɗi to za ga yana samun kuɗi da yawa ko ma sun da ne da yake aiki a central bank za ga albashinsa yana da kyau ba mamaki wani lecturer ma bai fi shi ba saboda me yana wurin kuɗi da haka ku waɗanda kuke da wadata ku taimaka mutane yanzu kamar masu mulki ai mai mulki yana cin moriyar mulkinsa yana kaza yana kaza amma kuma a ce na ƙasa da shi yana cikin yunwa da talauci kaga bafadi yana mugun roƙo sai ya yi kiɗa ya yi waƙa a bashi kuɗi alhali mai gidanka yana iya alfarmar miliyan ɗari ya kamata a rinƙa musu walfaya lokaci bayan lokaci su saka riguna masu kyau saboda suna gindin maganin amma a ce mutum yana wurin da yake wurin ni'ima ne amma ba wani abu da za ka ƙaru da shi ai bai yi bayi ba a son mutum ya zama inuwar giginya na nesa kashaki malaman hadisi suka ce wannan ɗin ma wata tarbiyya ce annabi ya yi a cikin nan a ɓoye cewa duk da ɗan ya karɓi sadakar kuma uban bai yi niyyarsa ba to ya cancanta shi ma ya karɓa ai yana da bukata ne shi yasa annabi ya tabbatar masa da abin da ya karɓa shi ka kula kai ma daga cikin abubuwan da hadisin yake nuna mana ainihin wato a ba laifi idan mutum Allah ya masa wata baiwa ya faɗa wannan bawan Allah yana bayani akan ni'imar da Allah ya wa baban shi cewa Allah ya ba wa babansa wadata kuma har ya je yana ba da sadaka ba laifi bane in mutum Allah ya masa wata ni'ima ya faɗa min babit tahaddus bi ni'amatillah wajen bayanin ni'imar da Allah ya maka alhamdulillah wannan bariya bane sannan kuma ba laifi mutum ya wakilta wani a wajen raba zakka ko sadaka yanzu wannan din ai a riwaya aka ce shi baban ma'an din ai bawa mutumin yaji yace ka raba to sai dan ya ga cewa to ya babana zai ba wani ya raba ni gani to kenan ya halatta ka bawa wani kuɗi ya raba musamman sadaka ta sirri wacce take sadaka ta da ɗahu'i wanda ana so a ɓoye ta yanzu masu kuɗi a tajirai akwai wanda ba zai iya mubasharar haɗuwa da talaka kai tsaye ya bashi kuɗi ba idan kaga za a iya tayar maka hayaniya da damun ka samu wani cikin yaranka amintacce wani zo da Allah ga list mutum ɗari je ka raba musu naira dubu goma goma wane ga miliyan biyu ka duba waɗanda suke da bukata wanda ka sani kana da alaka da su na kusa ko na nesa je ka raba musu sadaka saboda Allah wane ga tirela guda ta buhun shinkafa bunan shinkafa je ka raba wannan ya juzu tawkilu fi sadaqati ya halatta ka wakilta wani a wajen bayar da sadaka ba wai dole dole mutum da kansa sai ya bayar ba kana cikin mota kana so ka ba wani misaki sadaka ga can sai ka bawa yaron ka ce kaga kaga wancan mutum je kai ma dubu biyar je kai masa wannan ba laifi bane ya halatta a shari'a kuma ba cewa aka yi in shi ya bayar shine yake da ladan ba a dan aike ne yana da ladan aiken sa kai kuma kana da ladan sadaka da ka bayar sannan kuma a ba laifi bane idan da ya kai ubansa ƙara yayin da uban ya masa ba daidai ba a yi haƙuri a fahimce ni kar a yanke wannan maganar yawwa abin da nake nufi a nan dole mu faɗa ai yanzu ku yi tsakaninku da Allah da ku da ni da ku muka karanta hadisi yanzu shi ma'anu dan Allah ba ƙaran baban sai kai ba baban sai ya ce wallahi ba kai ne niyya ba yaron tun da yanzu akwai na gaba sai me yake bugun annabi yace kaga abin da baba na yi kuma Allah da ikon sa yasa annabi ya ba wa dan gaskiya shi ma ubangi ya ce je kada ladanka amma abin da ɗanka ya karɓa ya yi daidai malaman fiƙihu a wajen shirin hadisin suka ce ya halatta idan ɗa ya ga uba ya shige masa ko zai riƙe masa wani abu nasa ko ya matsanta masa ko wani abu makamancin wannan ya kai shi wajen baban shi ko ya kai shi wajen mahaifiyar shi ko ya kai shi wajen malaminsa ko ya kai shi wajen abokinsa ba ta niyyar zagi ko cin mutunci ko batanci ba mahaifina ya mun kaza ina so dan Allah a matsayin ku na abokanansa ku taimaka ku ku duba mun sha'ani yanzu misali wata baiwar Allah ta kai munzalin aure Allah ya bata maneman aure manema ba ɗaya ba ba biyu ba duk wanda ya zo sai uban ya ce kai kar ka sake zuwa gidana zan ci mutuncinka gobe dan wani ya zo sai ta ce je ka wajen babana uban sai ya kora daga baya uban ya kira yarin ya ce ke in kika sake turo min wani da sunan ya zo neman ki da aure sai na ci mutuncin ki da ke da shi gaba daya yarinya ta je ta yi kuka ta gaya wa uwarta ta ce mama akwai ƙawata wance da wance da wance da yayyen ƙawata sun girma sun kai shekara kusan arba'in lokacin da samari suka zo musu su yi aure suka ƙi su yi wannan auren haka kurin uban ya sa wani ra'ayi da wani niyya har yanzu ga shi na neman su yi auren ba su yi auren ba to ni ba na son in kai wannan manzalin a gaya wa babana ni aure nake so karatu take yanzu tana jami'a ta ce ina level 300 ne ya ci gaba da nema yana hidima shekara guda ina gama graduation dina amin aure na ba fa kai ni yace ba za ki ba sai kin yi masa digiri ayi hakuri fa ka san a gida muke wallahi duk wanda yarsa ta nuna tana son ta yi aure in yar ta nuna tana son ta yi aure to ka saita mata rayuwarta ka taimake ta ka ba ta shawara in ta dage auren da take so to wallahi ka je ka yi mata auren nan in ba haka ba za ta je ta yi na haram aure haka yaron da ya fito yana da hali yana da iko yana da aikinsa yana da sana'arsa ya ce aure yake so ka masa aure ka sallame shi je ka can lakum dini kum waliyadi tunda ba kai zaka ciyar da shi ba yana kuma da aikinsa oh yaro ne kai ba kai ba a'a a harkar sha'awa da bukatar mace ba wani magana yarinta ba mamaki yana cikin wani yanayin da in ka hana shi ya je ya auren nan zai iya zuwa ya fasadi wani yaro ya taba gaya baban sai ya ce ato in ka hana ni na ya aure yanzu ba zan yi ba amma ba za ka hana ni na yi zina ba ai yace lokacin da zan je na yi ba ka sani ba wallahi baba karara ya gaya uban yace ashe mara kunya ne kai baka da kunya yace to ai baba gaskiya ne na san kana da hakki ka hana ni amma ni wallahi ina cikin wani yanayi to karfa wani yana dan jami'a yana nan yana fama da garin kwaki ya je rikice ya ce babansa wai yana cikin yanayi ba da ku nake ba wannan karatun ba da ɗaliban jami'a ba da ku nake ba yawa na cire ku gaba daya jiki kar ku je ku yanko mana ruwa to gaskiya ne yawa abin yana buƙatar ƙarin bayani ta ji na ce sai in kana da aiki kana da sana'a ke ma din ki nutsu sai in ba ki zo da mutumin banza ba dan akwai wanda ta dauko mutumin banza ta ce sai shi uban yace kuma sai dai ina kabari ba za ki aure ba in dai wannan mutumin ne ba za ki aure shi ba ki nemo wani ba shi ba to yanzu ƴaƴan mata su suke yi wa iyayensu auren auren dole yanzu ana cewa kada a yi wa yara auren dole to amma ƴaƴan suna yi maka auren dole yau in Allah ya jarabe kana da yarinya budurwa ta je ta kawo maka wani ta makare wallahi alazim in ba sa ba sai ta daga ka sama ta buga ka sai ta ka da kai ta aure shi tila suke su bi ta abokanan ka su ta maka kuka su ce su in ba su ba kaza mace tana iya bin namiji ko ina ta ce in ba shi ba sai dai ta mutu to yau mata suna yi wa maza iyayensu auren dole kuma ku ji tsoron Allah ku daina ba kuma ana wato a rage credit da darajar iyaye bane ba so amma anan wannan yana so ana so a nuna mana shi ma dan yana da haƙƙi a shari'a Obama yana da haƙƙi a ainihin shari'a akwai wacce aka yi mata aure na dole uban ce ya aurar da ita dole a lokacin annabi ne sai ta tashi ta tafi gurin manzo Allah ce ya rasulullah dan Allah mata kan suna da haƙƙi ne ko ba su da shi wajen zaɓen wa za su aura annabi ya ce a ƙwarai ku kina da haƙƙi ki zaɓi wanda ke so kamar yadda shi ma namiji zai zaɓi wanda yake so sai ta ce to na zo ne don in sanar da kai mahaifina ya aurar da ni ga wanda ba na so kuma na zo ne in bincika in tabbatar shin mu mata mu ma muna da haƙƙi ne a shari'a ko ma mu shi suna da shi ba kamar yadda muke tunani ba da yawa sai mutum da an yi magana ai mace ce kajalla maganar mata kajalla kaza a'a suna da haƙƙi su ma ko mutum ya auri mace ta mata azaba ya hana ta ci na kirki ya hana ta sutura wallahi ko yau dinnan yau da littafin nan a gabana ina karantawa wata mata ta zo ta ce tsakanina da mai gidana shekara ashirin da wani abu wallahi malam bai taɓa ɗinka mun zani ko atamfa ko gyale ba ta ce wallahi Allah mai iko malam ban san zan yi wannan bayanin ba abinda ta tambaye ta ce wai malam ni mukan mata muna da hakki ne mazan mu su yi ba mu hakkin mu na sutura da ci da shayarwa ko ku ba ku nace akwai mana tace to wallahi yau shekara 20 da wani abu yata budurwa take yanzu tana jami'a wallahi mijina bai taba siya mu atamfa ba amma ban san iya adadin rigunan da shaddodin da yake yankawa yana sakawa za ka yi mamaki in dai malam bahaushe ne yawanci ba a fiye ba wani ta zo tana magana ke in ji da 'ya'yanki ko in ji da ke sai ta haƙura ta ce a yi wa 'ya'yan amma fa karka manta shi kuma zai yi wa nasa zai yi wa kanshi zai yi wa 'yan matansa a waje akwai wanda ba zai yi wa matarsa ta sunna ba zanin aure zanin suna zanin haihuwa zanin sallah amma yana da 'yan matan da su suke zuwa su zaɓi irin atamfar da suke so kuma ya sai musu wannan adalci ne ba daidai ba ne kuskure ne to hadisi yana nuna mana haka mai da malamai suke gaya mana sannan kuma ba laifi daf'u sadaqati tatawwu lil furu'a ka ba da sadaka ta tatawwi ka ba wasu a can nesa ka babbayar yanzu wannan sadakar da wannan dattijo sahabi ya bayar ai kaga ai bai ma san waye da waye da waye zai dauka ba kuma ba babansa ba ba kaninsa ba ba ikanmu matarsa ba ba yayan matarsa ba kaza ba wasu ne a gefe kenan ya halatta mutum ya zo ba da sadaka wani lokacin ya kai ta nesa ya ba wanda bai sani ba ma ya amfana da shi sannan kuma duk wanda ya yi niyya ya bayar da wani abu to wannan abin da ya yi niyyar yana nan baya canjawa ka ɗauki kuɗi ka ba su gina masallaci sai ka ji can an juya ashe ma an je an gina gidan marayu ne ba komai ladan ka yana nan ai duka aikin alheri aka yi ka ba shi kuɗi ya tafi ya je aikin hajji dan wani an ba shi kuɗi ya je aikin hajji sai ce yau ni ina zuwa ina ni ina hajji ya je ya yi fadansa da matsara da buhunan shinkafansa da komai ya zube ya ce ga hajji na tukunna kawai sai shekara ta zo sai mai gida sai ya ga bai je ba ya ce kaga wannan mutumin bai da mutunci kujera na bashi da kuɗin kujera aka yi mai magana ce wallahi ba zan iya fita in bar iyali na ba da ƙwayar shinkafa ko ɗaya ni na san hajji ba dole bane a kaina da haka wannan kuɗi da aka bani da in tafi ina labbaika Allahumma labbaika iyali na suna wayyo Allah wayyo Allah yace wallahi ban da sai musu abinci yace na sai abinci na mai kyau na dan ƙara jari a kasuwa baɗi in Allah ya kawo na biya wa kai to yanzu wannan kaga wanda ya biya masa bai kamata ya faɗa ya nuna damuwa ba zan sake taimakonka ba in kana so kada ya sai da kujerar karɓi fasfot ɗinsa ka je ka masa komai da komai ranar da zai tafi kwana biyu uku ka ce ga dubu ɗari biyar je ka yi wa iyalinka cafane zo kai kuma ga dala dubu uku tafi maza ka je ya fa ɗauki da karka maza ka tafi aikin hajji kaga ka biya masa kuɗin da zai biya iyali sannan kuma ka bashi kuɗi masu kauri a aljihunsa amma mutum ya zo ya ba kujerar maka kawai tafiya barka turin je kaka mutu ko dan guziri ma bai zai baka ba ai kaga bai yi ba ba zan ce bai yi ba Allah saka da alheri amma dai tsakani da Allah akwai damuwa Allah kuwa wallahi duk wanda ya baka kujerar Makka a yau kai ba kujerar Makka ba ko ta umra ya baka yace ka je kai umra sati biyu bai hada maka da yan dubu ɗari biyu ɗari uku da za ka yi cefane a gidanka ba Allah nake gaya maka aikin lada ne amma fa za ka tafi wallahi kana tunani iyalinka dan wani duk da ya tsallaka ya bar gidansa kwana ɗaya biyu wallahi al'azimu ba za a ci ba to ya zai kudin umarar zai ɗauka ba su ci da haka masu yin taimako ku rinka fikihu ku rinka tunani wani zo na ma kaza to ga kuma kaza ka bar wa iyali wani zo zan aike ka zo ka je Lagos ka je ka sayo min wani kaya ka je ka karɓo min ka taro min wata mota ta to zai tafi zai kwana uku hudu ajiye mai dubu hamsin ce ba je ka yi cefa ne wa iyalinka sai ya tabbata karfin gwiwa in ba haka ba cikin kudin da ka bashi ya je ya hidimar a ciki zai ɗebi wanda zai zai bar wa iyali kuma wallahi ba haram ne ba abin da na faɗa na daidai Allah shi ba mu ladan wanda ne kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afwa wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh